إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة محمد إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده نعمة الأولاد فهم إذا صلحوا أمل صالح يستمر لأبوين حتى بعد موتهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومع صلاحهم ينال الأبوان برهم وطاعتهم ونفعهم وهكذا تكون نعمة الأولاد تعود على الأبوين بالخير في الدنيا والآخرة وهم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والأولاد والأولاد المقصود بهم الأبناء والبنات والخير في البنات في الشريعة الإسلامية جاء التأخير عليه لما كان من كراهية أهل الجاهلية للبنات عباد الله والأولاد مع ما فيهم من فضل وخير ومع كونهم نعمة فهم أمانة يجب تأديته تأديتها كما يحب الله جل وعلا وهو القائل إن الله يعمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بل إن ذلك من أعظم الأمانات التي تجب على الإنسان حرصها وخيانتها من أعظم الخيانات يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هي الأمانة والله هي الأمانة لأن الأمر من الملك الجبار جاء بوجوب وقاية الأولاد من النار وأن يبعدهم المسؤول عنهم عن كل طريق يوصل إلى جهنم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي كفوه أي فقهوهم وأدبوهم ودعوهم إلى طاعة الله ومنعوهم عن استحقاق العقوبة بإرشادهم وتعليمهم ودلت الآية على وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب وقيل أزهروا من أنفسكم والعبادات ليتعلموا منكم ويعتادوا كعادتكم عباد الله وجاء البيان من رسول رب العالمين بأن المرء يسأل عن رعيته يوم الدين فبأي شيء يجيب من ضيع أولاده وبما سينطق من خان الأمانة يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رئيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رئيتها فتربية الأوراد ورعايتهم مسؤولية قد يتسبب إهمالها وعدم حفظها في مسير مؤلم ينتظر الوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله عباد الله والمولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها فما على الوالدين إلا الحفاظ على الخير الذي فيه وصيانته من كل شرور التي تتربص به لكن المصيبة لكن المصيبة أن يكون الوالدان مع تقصيرهما في حفظ ولدهما هما سبب الانحراف وطريق الغوايا ومفتاح الشر ووقود الهلكة وسبيل الغوايا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يوح- يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الإخوة الأعزاء فدور الأبوين مهم جدا في تهديد مسار الأولاد وكما أنهما سبب في صلاحه فهما سبب رئيس في فساده يقول ابن القيم رحمه الله وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفائه بولدي وفوت عليه هزه في الدنيا والآخرة وإذا ت- وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأي رأيت أمته من قبل الآباء صدق الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا هو الواقع والمشاهد في زمننا هذا وهو الحاصل في كل زمان وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah shine cin nasara a duk abin da ka tunkara a rayuwar duniya da lahira kauce ma haka kuma shine tabewa da hasara a nan duniya kuma da gidan lahira ya goyon uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin babban ni'imar da Allah madaukakin sarki yake yi ma bawan shi cewa Allah ya mab- ya mabawan shi ni'ima ta diya ni'ima ta 'ya'ya saboda su wannan 'ya'yan da Allah maɗaukakin sarki yake ni'imta bawa da su idan suka gyaru wannan 'ya'ya wanda Allah ya ni'imta bawa da su to aiki na gari ne zai ci gaba akan uwayen hatta bayan mutuwarsu kenan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa idan mutum ya rasu duk wani aiki da ya duniya yana tsayawa ne ba ce sai aiki kwara uku ne ba abbe tsayawa sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace sai dai sadaka jariya wadda yayi wadda take gudana ya gina rijiya yayi masallaci yayi makaranta to wannan za ta ci gaba da gudana manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa au ilmun yintafa'u bihi malami ne ya karantar da ɗalibai su ma sun karantar an ci gaba da karantar da wasu to wannan shi ma za ya ci gaba da tahiya duk idan aka yi samu lada to akwai kasan wannan wanda ya ilmantar da wannan ilimin sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da nagari wanda yake yi ma baban nashi ko mamman tashi adda malamai suka ce anan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya riga ya yi nuni sai ya ce awwaladin salihin ya da'u lahu sai ya ce ko ɗa na gari wanda zai yi mashi addu'a sakamakon idan ka bar ɗa wanda ba na gari ba to ba zai maka wannan addu'a ba kenan don haka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa tare da yi ma ɗiyanmu nagartattar tarbiyya tare da gyara ɗiyanmu shine zai sa mu uwayensu idan mun rasu mu ci alherin sassuna na a nan gidan duniya idan kuma ba haka ba to aka san haka ne za mu samu sannan mu sani cewa tare da gyara 'ya'yanmu lokacin ne 'ya'yanmu za su ɗa'a tare da gyara 'ya'yanmu lokacin ne za mu ci amfanin ɗiyan namu shi yasa ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita ni'ima ta ɗiya ba ta dawo ma uba da alkhairi na duniya da lahira har sai in yayi tsaye akan tarbiyyar wannan ɗiyan nashi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa ɗiya wannan wanda ya baka su ne kyawar rayuwar duniyar taka idan ka tarbiyyantar da su za ka gane cewa wallahi ɗiya kyawar rayuwar duniya ne shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya da kuɗi da 'ya'ya su ne kyawar rayuwar duniya shi yasa za ka gabawa diyan da Allah zai ba shi wani abu idan Allah ya hana mai haihuwa yadda ka san Allah maɗaukakin sarki bai taɓa baya wata ni'ima ba don haka mu sani cewa ‘ya'ya ana nihin duka maza da mata ba wai ana nihin maza kaɗai ba sannan kuma sunna ta tabbatar mamu da alkhairin da ke da kwai a cikin aihuwar ɗiya mata cewa idan ka a hidiya mata biyu har zuwa uku kan masa tarbiyya suka je aure lahiya lau Allah maɗaukakin sarki zai baka aljanna ba kamar yadda ya kasance ba a jahiliya suna kashe ɗiya mata sannan ba su ba su haƙƙinsu ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa su ɗiya da muke gani idan muna son su zama alkhairi idan muna son wannan ɗiyan su zama ni'ima a kanmu to mu sani kuma cewa har yanzu wannan ɗayan amana ne a kanmu na harko dai ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki ya maka sannan na bi kuma Allah maɗaukakin sarki amana ce Allah maɗaukakin sarki ya baka ita kuma amana duk in aka bada ta ana jiran a medota da haka sai an meda ma Allah maɗaukakin sarki wannan amana wadda ya ba mu taɗiya don shi yasa kuma amanar za a maido mu Allah maɗaukakin sarki ita ne yanda yake so ba yanda yake so ba saboda duk wanda ya maida mu Allah maɗaukakin sarki amana na ƴaƴa wanda ya bashi ba yanda Allah maɗaukakin sarki yake so ba to wallahi sai ya sha kashi gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle ni Allah ina umarta ku da ku maido mana amanoni zuwa ga wanda suke da wannan amanai idan Allah ya baka amana ka mida ta idan dan adam ya baka amana ka mida ta ko ma wane ne ya baka amana wannan amana ka mida ta wallahi in baka mida ta a ranar lahira za ka mida ma Allah madaukakin sarki wannan amane sannan mu sani cewa ita ni'ima ta diya da muke gani ba ƙaramar amana ce ba tana cikin manya-manya amana wanda ya kamata mutum ya kula da ita sosai sannan ka sani cewa ha'inta amanar ɗiya da Allah maɗaukakin sarki ya baka shine kuma ƙarshen ha'incin da za ka yi a rayuwarka ta duniya shi ya samu sani cewa lalle umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki mai girma na wajabcin kiyaye ɗiyanmu daga wuta wallahi wajibi ne ka yi ɗiyan da za ka yi ka kiyaye ɗanka daga wuta yadda ka ga kana fafutukakka neman mai abinci ya ci wallahi ba shi kaɗai ba ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya saka dole sai ka yi ƙoƙarin kiyaye ɗanka daga ya shiga wuta shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku kiyaye ɗiyanku da ku kawunanku daga shiga wuta saboda ita wannan wutai akwai mala'iku masu ƙarhi sannan akwai mala'iku masu tsananin ƙarhi wanda ba su saba umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da su hasali ma da Allah ya ce sai aikatawa suke yi ya koyan uwa musulmi ƙarƙashin wannan aye sai malaman tafsiri suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya gaye wannan aye yana nihin ku ilmantar da su ta ya za ka kare ɗanka daga wuta in an je ranar lahira ka hana Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ko kuma an kasa ke shi nan duniya ya yi abin da yake so ka je can Allah maɗaukakin sarki ya hana shi ka hana shi shiga aljanna ka hana shi shiga wuta a'a sai aka ce ku ilmantar da ɗiyanku sannan ku ladabtar da ɗiyanku sannan ku dinga kiran ‘ya'yanku zuwa wajen yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a kamata ya ce idan ɗanka ya kai shekara bakwai wallahi ko masallacin juma'a za ka zuwa ka jawo ɗanka ka to da shi ba a ce ba ka to ba ka san inda ɗanka yake ba wallahi haka sabai suka kasance suna yi sun san wannan ɗaya amana ce Allah maɗaukakin sarki ya ba su kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye sa wannan amana saboda ya ce zai tambaye su kuma wallahi kowa sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi hakika Allah ya baka da ni'ima ce ya baka amma kuma ka sani karkashin ni'ima akwai amana wadda wallahi sai ka mida ma Allah maɗaukakin sarki wannan amana wadda ya baka shi yasa sai malamai suka ce sannan ku hana su sannan ku hana su da ku yi musu ilimi sannan ku hana su da duk wani abu da kuka sani cewa ba daidai ba ne ko da ku ɗiyan sana so ko da ku ɗanka zai mutu akan abin da yake so in ba daidai ba ne ka hana shi wannan abu shi yasa wannan aya tana nuna mamu wajabcin ka sa ɗanka ya yi abu na kirki sannan kuma ka hana shi ya yi abu mummuna me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ka hana ɗanka da kanka saboda shi addini yana farawa ne daga na kusa sai na kusa daga na kusa har zuwa na nesa ba wai ka faro daga na nesa ba amma kuma ka bar ɗiyanka cikin matsala ba wai ya zamanto ba a ce duk inda aka wano kai ne ke wa'azi amma kuma ka bar ɗiyanka cikin matsala in ka tai wajen wa'azi ɗiyanka ba su zuwa in ka je wajen sallah ɗiyanka ba su zuwa in duk inda ka tai wajen neman lada ɗiyanka ba su zuwa wallahi sai Allah ya tambaye ka amana wannan ɗiyan da ya baka shi yasa ma Allah madaukakin sarki da ya turo manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fara gargaɗa shi wa an zira a zira ta kal'akarabini ka fara da mutane wannan makusantanka 'yan uwanka ka fara da su wallahi kowa ya kamata idan yana da 'ya'ya ya gyaro matsala daga cikin gidan shi kahin ya je hangi matsala wasu amma yanzu matsalar da muke fama da ita ka baro bala'i cikin gidanka amma kuma yaran unguwa ba su sha ba in wance ya wuce ka zaga in wance ta wuce ka ce karuwa in wance ya wuce ka ce gulma kowa ya koma gidan shi wallahi ya maɗiyan shi tarbiyya saboda amana ce sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka sannan kuma ka sani cewa sai ka nuna addinin ga hili ɗiyanka sun ga kana yin addinin sannan ɗiyan su ma za su yin wannan addini wallahi idan ya zaman to uba ne wanda baka da aiki sai ashar dole sai ɗiyanka sai ashar babu wani dubara baka kai ma malami shi baka kai ma ɗekwal shi wannan ɗaya gyaru amma idan ɗanka ya tashi ya ga abin da kake yi to wallahi hakika shi za yi idan ya zaman to kai kullum ɗan rigima ne to ɗanka shi ma haka nan zai kasancewa don haka idan ka san kana yin ibada to ya zaman to cewa wannan ibada ka kiyaye ta dan diyanka su ma su koyi wani abu daga gare ka sannan kuma su ma diyan su ɗauki al'adar da suka ga kana aikatawa ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa bayani ya zo daga manzan ya zo daga Allah madaukakin sarki mai girma ta bakin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa babu wani bawa da ba da ba za a tambaye shi ba akan abin da aka baya kiwo a ranar lahira idan Allah madaukakin sarki ya baka ɗaya sai ka sake su ka saka mai ikwal ka saka mu makaranta kowa ya sani tarbiyya hannun shi take su wancan kama maka ne za su yi a ida wallahi kowa ya sani tarbiyya akan hannun shi take saboda idan ka saki wannan ɗiyan gaban zaga wuhi wallahi in Allah madaukakin sarki ya tambaye ka ranar lahira ya kai da wannan amana ka sani cewa ba ka ba Allah madaukakin sarki amsa wadda take ta ƙarya sannan ka sani cewa maganan ma ba ka yi gaban Allah madaukakin sarki mai girma bale ma ka yi min Allah madaukakin sarki ƙarya akan wannan amana ta diya da ya baka shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa kowa mai kiwo ne kowa da ka sani wallahi an baka haihu ba in aka kawo maka ɗaruku an baka kiyan shi shi yasa in ka san ba ka yi rike dan mutane wallahi kakkan ra ka maka da ka ce da sunan zaka rike shi wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka ko baka aihe shi ba kamar yadda wani wanda bai ayo bai ke damuwa ce a kama ya ɗari koko to wallahi aka kawo maka shi baka kula da shi ba wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka sannan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa haka magidanci mai kiyo ne akan gidan shi Allah zai tambaye shi wannan kiyan haka kuma Allah haka kuma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa ita ma mata wadda aka kawo gida aka auru ta sani ita ma abin tambaya ne duk abin da yake wannan cikin gidan wallahi kuma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ta manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa kowa ya sani cewa shi mai kiyo ne akan abin da yake kiyo kuma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi a ranar lahira ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa saku-saku da tarbiyyar yara da rashin kula da ita da rashin kama ta da ƙarfi shi ne yake kawo saku-sakun ya zamanto kai uban kana jehwa kanka cikin haɗari na bala'i wanda baka sani ba saboda tambayar ka za a yi a kan wannan ɗiyan amana ne wallahi in kai saku-saku da tarbiyyar su wallahi nan duniya za ka yi saku-saku da tarbiyyar suka je can lahira ka yi kuka wallahi akwai wanda da dama nan duniya ɗayansu za su ji daɗi za su more za su fantama za su wataya amma wallahi ka yi ranar lahira kuka za ka yi saboda me yasa saboda ka yi saku-saku da tarbiyyar su shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa ma min abdin babu wani bawa yastar'ihu Allahu ra'iya Allah ya mika mashi wani abin kiyo ya mutu ranar da zai mutuwa shi wannan bawan ya kasance wannan amana da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya ha'inci wannan amana ba ce Allah maɗaukakin sarki sai ya haramta mashi shiga aljanna ba to duk wanda ya sai yana da ɗiya wallahi hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma hadisi ne ingantacce ko garrama bai da daga mutanen banza bale ga mutanen kirki ya ce duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wani abin kiwo ya mutu ma duk ranar da zai mutuwa in yana so a bari sirar da za a busa ƙaho ai dai bai kula da wannan tarbiyyar ba ko to Allah maɗaukakin sarki zai haramta mai shiga aljanna Allah ya kiyaye ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa su wanga ɗaya da kuke gani Allah yana ba Allah yana halittar su ne akan fitra ta addinin musulunci Allah yana ba mu su ne akan tsarkakaku Allah yana ba mu su ne akan sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki mai girma lokacin da ake aihuwarsu ma'ana cewa babu wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba ɗa ba cikin tsarki ba ko musulmi ko arne duk wanda aka maye sabuwar aihuwa Allah maɗaukakin sarki yana yana baka shi ne cikin fitira ta addinin musulunci kenan idan Allah ya baka shi a haka nan akwai sauran aiki ko ba sauran aiki akwai sauran aiki dan shi yasa wannan fitirar da aka baka ɗa akan ta so ake ka kiyaye ta ya zamanto cewa wannan ɗan idan ya tashi ka kare shi daga duk wani sharri na wannan fitarar wadda ya taso a kanta ka jaye shi da duk wani abu wanda zai taba mashi wannan fitarar wadda Allah maɗaukakin sarki ya tada shi a kanta shi yasa yana daga cikin musiba ya zamanto uwaye suna wasa da kiyaye wannan fitarar wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba kaɗa a kanta in ma baka sani baka sani Allah madaukakin sarki da da yake baka shi yana baka shi tsaffi ne yana baka shi a wanke yana baka shi ne cikin addinin musulunci amma me ke sa ɗayan su lalace sakin su da muke yi ba mu damu da su ba ba mu san inda suke zuwa ba in dai muka je aiki muka dawo kawai an ƙare wallahi ba ƙaramar babban matsala ce ba gwanda ka rasa aikin da kake yi kamar ɗayan ka tarbiyya gobe ka je ma Allah ba ka da komi Allah ba zai taɓa hana musu abincin da za su ci ba amma idan ka hihita nemo abin da za su ci za su ce su sha amma wallahi kai kuma ranar lahira Allah zai tambaye ka akan wannan tarbiyya wadda Allah madaukakin sarki ya baka shi yasa a hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa babu wani abin da ake aihuwa ba ce sai an hashe shi ba akan addinin musulunci abin da ya saura uwayen shi ne in sun ga dama su maida shi ba yahudi in sun ga dama su maida shi ba nasari in sun ga dama su maida shi ba majusi in sun ga dama su maida shi ba maguji in sun ga dama su maida shi dan gargajiya wannan uwaye ne ke da wannan yanci shi yasa idan ka ga ɗanka ya lalace lalacewa ta ƙarshe ko to akwai sa hannunka cike saboda baka kiyaye amanar da Allah madaukakin sarki ya ce ka kiyaye ba akwai jarabawa sannan kuma akwai sakaci saboda sakacin da muke yi yanzu kowa ya mai da sakacin ya jarabawa za ka yi sakaci kowa na gani cewa wannan dan magana ma ba ka san a mashi amma idan ɗaya lalace sai ka da kana cewa Allah madaukakin sarki ya jarabce ka wallahi ba Allah ya jarabce ka ba akwai uban da uwa ma idan ta tsawata ma ɗaren nan sai sai faɗa ka ji ba ka gani fa kuma a haka nan ne yake cewa zai ma ɗanshi tarbiya wallahi duk wanda bai san ɗanshi ya kuka shi sai ya kuka kan ɗanshi shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bayan ya ga yawa gama gana Abu Huraira sai ya karanta ayan nan sai ya ce fitratillahi allati fatara an-nas alaiha fitra ce wadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane a kanta sai Allah ya ce la tabdila li khalqillah babu sauyi ga halitta Allah madaukakin sarki mai girma ma'ana idan Allah ya ahi mutum a cikin fitara ko ya halicci mutum a cikin fitara to ba a san wannan fitara ka canza ta kai ka kasa kiyaye ta sai Allah ya ce walakin na aksaran nasi la alamun amma mutane da dama cikin mu ba su gane cewa haka Allah madaukakin sarki ya halicce dan a cikin fitara ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa unhwanin uwaye akan diyansu yana da muhimmanci sosai saboda idan kana kula da ɗanka kamar kana ma ɗanka hangen wata makoma ne wadda zai rayuwa a kanta idan ba ka kula da ɗanka kamar kana mai hangen wata makoma ne wadda zai rayuwa a kanta shi yasa uwaye suna iya zama sababin gyaruwar ɗiyansu sannan kuma haka aka san haka uwaye suna iya zama sababin lalacewa ɗiyansu da rusa tarbiyyar ɗiyansu shi yasa babban malami ibn al-qayyim rahimahullah yayi wata magana sai yake cewa mutun nawa ne wanda ya zamanto shaqiyi ne ma'ana bishin magana wanda a nan rayuwar duniyar da ake yi kamar uwayen shi duk wani abu da ake samu na tanadin duniya da lahira sun tanadan mashi idan kudi ne yake so suna bashi kaga kudi suna unhwani duniya suna unhwani lahira in an yi aikin da ake yi da su duniya akwai yaron da ya tashi bai taba sanin matsalar kudi ba akwai wanda ya tashi bai taba sanin duk wata matsala ba da ka sani rayuwar duniya uban shi zai taimaka mai akan karatu ya na boko uban shi zai taimaka mai akan kasuwa uban zai taimaka mai yayi lahima ya shige gaba a nuna bai lahi ba duka uban ya zai yi mashi wannan hakan amma wani lokaci kuma zai zowa wanda shi uban zai ganin cewa wai duk wannan gatan da ya yi ma ɗan shi shi kuma ɗan kamar ya zalunce shi ne kamar ya ha'ince shi shi a ganin shi dama wai duk abin da ɗan shi yake so idan ya samu wannan shi ne ya ma ɗan shi gata can baya bai gano cewa ba bai aza ɗan akan turba addinin musulunci ba wadda ita ce ya dace ya aza ɗan nashi a kanta to sai lokaci ya ƙure mai sai ya koma cewa wai duk gatan da ya yi ma ɗanshi bai saka mashi ba dama haka nan ne ɗan kuma ya kamata ya saka mashi akan abin da ya yi don ya gane wancan kuskuren wanda ya yi wanda bai hauda ɗan nashi ba akan abin da ya dace ya hauda shi to a wannan lokacin ne sai ɗan ya zaman to bai tankwasuwa sannan bai buguwa sannan kuma bai zaguwa sannan kuma bai kasuwa saboda an kakkashe shi kuma gwamnati za ta rihe ka dole kuma wannan dan za ka zira mai ido a haka nan sannan kuma ya zama tuɗan bai amfani ka ba bai amfani kowa ba bai amfani duk wanda ka sani ba dan shi yasa ya ku yan uwa musulmi wallahi mu sani cewa ɗiyan mu da Allah madaukakin sarki ya ba mu amana ce sannan kuma mu sani cewa tarbiyarsa akan mu take ba akan makaranta take ba sannan kuma ba akan equal take ba idan ka yi ma ɗiyanka tarbiyya tun gida a makarantar ma idan suka je za su gane cewa su wanga a gidajensu ana musu tarbiyya ana koya musu sanin na gaba ana koya musu ya kamata kuma idan aka kawo wanda ba a masa haka nan ba to suna ganewa dan shi yasa yana da kyawu yara da muke gani suna da muhimmanci a cikin addinin musulunci addinin musulunci bai bar su ba a wannan lokaci da muke mun hiba da ƙarhi a wajen matasa galibin matasan su kuma ba su tankwasuwa sannan kuma mun hiba da mahimmanci akan wanda ma su shekarunsa sun wuce daga arba'in zuwa sama amma galibi muna manta su yara wanda shekarunsa suke tashi daga shekara hudu zuwa har shekara goma sha biyu irin wannan ne idan aka gina su a cikin al'umma suka tashi a haka nan za a cin unhwaninsu idan kuma suka girma ba a gina su ba to don shi yasa ba a tunanin a samu baya ta kirki shi yasa duk wanda suka wuce wanda ake samu ba wanda suke da kwalitinsu ba ne to don shi yasa a irin wannan lokaci ko mutum wannan masallacin ya yi tunani da cewa za su sa karatuttuka sannan kuma a cikin wannan karatuttukan akwai na yara ba kuɗi za a tambaye ku ba sannan kuma dama amana ce kuma kama muku ne za a yi akan amana da Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ku shi yasa na daga cikin abin da kwamitin masallaci ya tsaida za a yi a ranar litinin waga wadda za ta zuwa akwai karatu mai sunan muhadara ko kuma mai sunan wa'azi wanda na yara ne tsantsa ba a hana uwayensa ba su zo amma ka sani cewa idan baka zo ba kai ka yi dubarar da za ka yi ka turo ɗanka ya saurari wannan karatu saboda idan baka mishi ba ka sauke ma kanka idan ka turo shi wanda za su mai karatun su mai karatun wannan shine abin da kwamitin masallaci ya tsaida sannan kuma shine abin da ake son a gina yara a kan shi iya gwalgwadon abin da za a gina su sannan karatun za a yin shi ne ranar litinin bayan sallar la'asar daidai zuwa karhe hudu da rabi wannan karatun za a fara shi kuma za a gama shi ne wannan karatun cikin awa guda idan wannan karatun muka ga akwai halin duk sati a yi shi to wannan karatun za a yi shi ba don komi ba sai dan ita rayuwar duniya mu gudu tare ne mu tsira tare sannan kuma duk wanda ya san yana da wata dama wadda zai iya ma wani wani abu bai yi ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi wannan damai saboda nauyi ne akan duk wanda yake yin wani abu akan tarbiyyar wanda yake kusa da shi ko da nashi bai yi ba idan bai batu Allah madaukakin sarki zai tambaye shi abinda muka wada na daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure ko totobe alshi wanda muka yi Allah ya himu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon kaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa mi hazata ad-din ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha اللهم أسلي أهوالنا وأسلي أهوال حكامنا اللهم أسلي شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا ترمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله